الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم a manyan shugabanni musamman babban uba babban wa sayid alhaji bashir sa'ad a baki ɗayan 'yan uwa wanda suke wannan wajen mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu alhamdulillah a irin wannan haɗuwa wajibi mu goda allah domin ko ba komi cewa an haɗu a ɗakin allah masallaci kuma don a tuna wani babban bawa na allah wanda allah ya masa baiwa wanda gaba ɗaya ake faɗa a irin baiwa ta Allah ba a samu wani mahaluki da Allah ya masa baiwa ba a cikin mutane kamar wadda yawa wannan bawa nasa in ka ɗauke annabawa da manzanni da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to haɗuwa don girmama irin wannan bawa babban ni'ima ce a ce Allah ya sa ka san shi ma ni'ima ce babba haka kuma a ce ka ambace shi an zauna don tuna shi ita ma wata babban ni'ima ce yadda ake faɗa su bayan Allah wanda suke managarta zarar ambatansu yana jawo albarka ta sauka yadda wani malami yake faɗa usuru hadisa salihina wa zikirahum fa bi zikirihim tatanazzalu rahamatu shi ya sa ashe wannan babban gata muka yi wa kanmu a wannan haduwa mu gane irin wannan haduwar ba wai shi shau za mu kara wa ɗaukaka ba ɗaukakarsa Allah ya riga ya bashi amma mu ne muke so mu wa kanmu gata da nuna dangantakanmu da nuna tawassulunmu da wannan babban bawa na Allah shi yasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zama wannan zaman da aka yi ƙari ne ga soyayyarmu ga maulanmu shehu tijjani ya zama ƙari ne ga karɓuwanmu a wajen maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillahi wajen ɗaukaka da Allah yakan yi gabayi ana samun iri daban-daban yanda Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani Allah yana zaɓa a cikin mutane kuma Allah yana fifita wani akan wani unzur kaifa farralna ba'arhum ala ba'ar wal akhiratu akbaru darajatu wa akbaru tafrila shi yasa Allah yakan fifita bayi ta hanyoyi daban-daban mafi kwalkwalwar fifitawa dai ta Allah su ne annabawa da manzanni wanda a cikin jinsin mutane ko cikin jinsin halitta gaba daya ba a samu wanda za a kwatanta da annabawa ko manzanni ba gaba daya wanda a cikinsu kuma su ma Allah ya fifita wasu akan wasu tilkar rusulu farran na ba'arhum ala ba'a ai ya zamo a cikinsu akwai wanda yake kwalkoluwar fifita shine a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gaba daya a cikin halitta ba daya da ya kama da shi wannan kadal ijma'u أن المصطفى أفضل خلق الله والخلق انتفى an ga samu gamuwa ta malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin zabi shine wanda yake mafifici a cikin halittar Allah wanda a wannan maganar ba sabani wa afrarul khalqi ala al-idlaqi nabiyuna famil an shiqaqi wal wa ba'a wal anbiya yadunu hufin farali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzanni wanda a manzannin nan ma wanda suke ulul azumi ulul azumi ragowar guda hudu suke kan gaba wato suke kan gaba da sauran duk manzanni na Allah sannan bayan su sauran manzanni sannan annabawa wanda ba manzanni ba sannan kuma sai mala'iku to alhamdulillah fifitawa ta Allah kenan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo an kulle ƙofar aiko annabawa ko manzanni ba wani annabi ba wani manzo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne na ƙarshe wa khataman nabi'in ba wani annabi bayan sa to amma da aka rufe wannan ƙofar ta annabta da manzanci sai kuma aka buɗe wata ƙofa babba ita ce ƙofa ta walittaka yanda sai Yesu Nafani yake faɗa واستمرت ولاية الله استم به للنبوة الارتقاء bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da shine cikamakin annabawa da manzanni sai kuma walitaka ta ci gaba da zama aka ta samun waliyai daban-daban tun daga sahabbai wanda a wajen walitaka ma ta wani bangaren ba wanda ya kai kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin inda bawa ya kai a walittaka to sahabbai akwai inda suka yi masa zarra ta wajen cewa su sun haɗa zama da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo duk yadda za ka yi duk ɗaukaka da za ka samu in dai ta wannan ɓangaren ne to sahabbai gaba suke da kai yadda sai dina zifi yake faɗa fa'amanu na ma'ahum kama ƙala shehuna ka ɗairil kaɗati ma'adabi binu mailati ya zama sahabbai sun yi fice ta wannan ɓangaren amma kuma wannan bai hana aka ta samun waliyai iri daban-daban wanda suka zo bayan su kansu sahabban na manzo ba sallallahu alaihi wasallama wanda an samu a cikin waliyan nan masu himma an samu wani yadda sai dai aliyu harazim yake faɗa da yake cewa wallahi za mu tsaya mu dage wajen yin aiki na Allah har in Allah ya haɗa mu da sahabbai aka nuna musu ga irin abin da muka yi su kansu za su san sun bar maza a bayansu a su kansu za su san lalle sun bar maza a bayansu an samu waliyai daban-daban wanda suka tsaya ɗora bayan Allah akan tafarkin Allah daman dai shi babban manufa da halitta gaba ɗaya babban manufa da kawo ɗan adam wanda kamar shi ne nukudatun wujud ko ƙurbin wujud wanda yake tsakiya a cikin halittar Allah tunda duk wata halitta ta Allah kamar an yi ta ne dan dan adam yanda Allah yake faɗa mana Qur'ani wasu sahara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min wallazi halaka lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai ashe duk wata halitta kamar an yi ta ne dan dan adam hatta mala'iku an yi su ne dan dan adam shi yasa dan adam shine mafi daukaka a cikin halittar Allah yanda Allah yake faɗa wa karkarar na bani adam wa man fi bari wal bahri to amma shi dan adam din nan da shi da masu bin sa a takalifi wanda su ne aljanu dan me aka yi su ba dan komai ba sai dan su tsaya su bauta wa Allah ma'ana su bauta wa Allah su san Allah tunda bauta ba za ta yi ba ga wanda ba a sani ba shi yasa yanda maulama shoti jani usman yake faɗa da aka ce li abuduni ay li arifuni don su bauta mun a wato don su sani shi yasa babban manufa da yin dan adam shine ya san Allah ya za a ya san Allah wanda su waliyan nan gaba daya abinda suka tsaya kokari kenan su sanar da bayi Allah wanda hanyoyi daban-daban ana bi a san Allah ana sanin Allah ta fuskar ni'imominsa ana sanin Allah ta fuskar ayoyinsa ana sanin Allah ta fuskar halittarsa tunda kowace halitta ma daga cikin halittar Allah ai shaida ce babba akan cewa akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kome akwai aya a ciki da ke nuna cewa lalle akwai Allah lalle kuma Allah nan makadaici ne to ya za a yi dan adam yi aiki da wannan abin da aka nuna masa din dan ya san Allah ya mai da lamarinsa kuma ga Allah domin a hakikan lamari yadda yake wanda bai mai da lamarinsa ga Allah ba to bai san Allah ba wanda duk bai mai da lamarinsa ga Allah ba to koye da awa duk iliminsa bai gama sanin Allah ba saboda wanda duk ya san Allah ai wannan sanin da yawa Allah zai sa duk lamarinsa ya mai da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda kaga yana kai lamarinsa wani waje ga Allah bai kai lamarinsa ga Allah ba to alama ce ta cewa bai gama sanin Allah ba bai san Allah ba shi yasa su waliyan nan babban abin da damar suka tsaya a kai shine ya za a bayi na Allah su san Allah domin ya zamo sun yi rayuwa kyakkyawa a rayuwa wadda take cike da imani cike da ayyuka kyawawa wanda irin wannan ne Allah da kansa ya faɗa cewa wanda duk ya irin wannan rayuwar to tun a duniya zai mori rayuwar tasa kuma zai koma ga Allah ko a kyakkyawar komawa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم to wannan kenan a koyaushe abinda ake kokari dai a sanar da bayi su san Allah sani kuma kyakkyawa wato sani ingantacce wanda zai sa bawa wanda zai sa ɗan adam ya zama komai nasa ya mayar ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abinda waliyai suka tsaya yi wanda waliyan nan hawa-hawa ne yanda annabawa suke hawa-hawa kashi-kashi to haka ma waliyan suke matsayi-matsayi iri-iri akwai wanda su babba hanyar da suka bi wajen ɗora ɗan adam ga san Allah shine a ɗora ɗan adam akan cewa ya guji duniya ya tsantsani a cikinta ya tsaya ya ta ibada wanda irin wannan tsarinsu su shi ake kira ɗariƙatus sabari wanda an samu wasu da yawa shugabanni wanda suke kan wannan tsarin musamman jagora a wannan tsarin shine imam hujjatul islam muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-ghazali ghazali tsarinsa ɗariƙatus sabari ne cewa ɗan adam hanyar da zai biya san Allah shine ya ƙoƙari ya ɗauke duniya daga zuciyarsa ya haƙuri ya nuna juriya ya tsaya ya ta ibada ya kaɗaita ya ta ibada ga Allah ta baraka wa ta'ala akwai kuma wanda suka ga cewa a ai Allah ya yi duniyar ne don a gani imominsa a amfani da ni'imomin ta hanyar da ya tsara wanda don ka yi amfani da ni'imar Allah ta hanyar da ya tsara ba laifi kai wajen Allah bari ma an kace ba za ka yi amfani da ni'imar ba ta hanyar da Allah ya tsara shine ta yi zamo kayi laifi wajen Allah kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatun wata qira'ar ko wata qira'a kuma khalisatan yawmal qiyamah ah to wanda in an dauki qira'ar khalisatan wata ma'ana ma har ta ƙara fitowa a wajen cewa adamin duk ni'imomin da Allah ya yi ne ga mummuna gaba ɗaya ni'imomin nan na duniya Allah ya yi ne ga mummuni ba ya yi ne don kafiri ba kafiri bai isa ba a yi ni'ima domin sa amma shi mummuni shi aka nema domin sa amma aka tsara masa cewa ga hanyar da zai biye amfani da ni'ima in ya bi wannan hanyar da aka tsara sai ya zamo komai nasa ya tafi daidai yi amfani da ni'imar bayan da aka tsara ba shine sai ya zamo laifi a wannan shine sai ya zamo laifi yadda wani cikin masanin Allah sai ya bala basul mursi yake cewa da ɗalibansa muridansa ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku sa mai kyau ku zauna a waje mai kyau fi gida ƙerarre ku zauna a ciki a wannan in kuka yi haka duk sanda kuka buɗe baki kuka ce mun gode ma Allah shi kansa harshen sai ya ce ƙwarai don na ji daɗin jiki ya ce i ƙwarai na gode don na ji daɗin amma in baka ci mai daɗi ba in baka sha mai daɗi ba in baka sa mai daɗi ba in baka zauna guri mai daɗi ba ka buɗe baki ka ce na gode ma Allah to shi kansa bakin sai ya fara cewa to na gode amma dai ni ban ji wani abu ba a ni ban ji wani abu ba da shi yasa ya ce a ci mai kyau a sha mai kyau amma a tsaya a gode wa Allah washkuru ne matallahi a tsaya a gode wa ni'imar Allah wanda irin wannan tsarin nasu shi ake kira ɗariƙatun shukur wanda cikin wanda suke kan gaba a wannan tsarin akwai abul hassan aliyu shazali allah ya ƙara yadda gare shi tsarinsa ɗariƙatar shukur ne to ita ma ɗariƙar tijjaniya wadda ita ta tara duk abin da ma yake cikin ɗariƙun da suka gabata ta tara duk abin da yake cikin ɗariƙun da suka gabata sai zamo tsarinta ita ma ɗariƙatar shukur ce abinda ake nema daga ɗan ɗariƙa ta tijjaniya ba wai ya tsaya yin halwa ba ba wai ya tsaya nisanta ni'imomin Allah ba a yi amfani da su yadda Allah ya ce yi mu'amala da jama'a irin mu'amala da Allah ya ce ya shiga cikin jama'a irin shigar da Allah ya ce amma ya tsaya gode wa Allah a ni'imomin yadda sai da ibnu baba yake faɗa ussu ɗariƙi shehinal muƙawwami huwa tuƙa wa farahun bil mun'imi babban harsashin da aka ɗora ɗariƙar tijjaniya a kai shine tsoron Allah wanda tsoron Allah nan yadda ake faɗa ya hada da imtisalin mamura zahiran wa baɗina ya hada da istinabul manhiya zahiran wa baɗina ɗan adam ya tsaya ya bi duk abin da Allah ya umarni da shi ya tabbatar ya zo da shi a fili da a boye hakanan kuma ya bar duk abin da Allah ya hani daga gare shi a fili da a boye wannan shine tsoron Allah shine harsashi na farko da aka dora ɗarika tijaniya a kai sai kuma abu na biyu shine mai farahu bil mun'imi nuna munna da ubangiji wanda duk wata ni'ima shi in ka ce ba za ka amfani da ni'imar Allah ba ta inda Allah ya ce ka yi amfani da ita kamar kana so ka ce Allah ya yi ni'imar ne ba don ka yi amfani da ita ba a Allah ya yi wata ni'ima ne ba don ka yi amfani da ita ba Allah ya yi duk ni'imar da ya ne domin kai ka yi amfani da ita abinda dai ake bukata wajen amfanin da ita ka yi ta hanyar da Allah ya tsara ka yi amfanin ka ka ƙetare tsarin Allah ta baraka ta'ala kuma in kai amfani da ita din ka dawo ku gode wa Allah wanda da mun yanda malamai ma suke faɗa ai shi gode wa Allah shine abinda ake kira shukru istilahan huwa sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi min akalin wa ghairihi ila ma hulika li ajali bawa ya sarrafa duk wata ni'ima da Allah ya yi masa hankali ne ko wani hankali zuwa abinda aka yi wannan ni'imar saboda in ka dau ni'ima Allah kai abin da ba don haka Allah ya yi wannan ni'imar gare ka ba to baka gode wa Allah ba ka gode wa Allah ba shi yasa ɗariƙa tijaniya ta gini ne akan mu yan ɗariƙa tijaniya a koyaushe mu ringa duban baiwar da Allah ya mana Allah ya mana baiwa baiwar da in mun bugi kirje mun ce ba wanda aka yi wa baiwa irin wannan mun yi gaskiya mun yi gaskiya saboda a wajen tsayawa a yi riko da baki ɗayan abin da aka zo da shi abin da ƙur'ani ya zo da shi ko sunna ai ba kamar ɗan ɗariƙar tijjaniya inda ɗan ɗariƙar tijjaniya na gaske ne ba zarar mai da'awa ba a ƙyale ta masu da'awa wanda suke na haƙiƙa koyaushe abin da ɗariƙa take nuna musu shine cewa su tsaya su bi tsari na shari'a su aikata duk abin da manzo Allah ya ce a aikata su bar duk abin da ya ce a bari yanda maimunatul murid ɗaya daga cikin littattafai na ɗariƙa yake faɗa ka za ka fi iluma bihil hadi amar wa tarku ma an hunahana wa zajar yana cikin shuruɗin ɗariƙa tijjaniya kai ɗan ɗariƙa ka tsaya ka aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen mai shiryarwa a cikin halitta yi umarni da shi ka bar kuma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani ya tsawatar daga gare shi to dan da rika tijaniya da ya rike wannan ya rike istighfari ya rike salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hailala akwai wanda aka yi wa ni'ima kamar sa ba wanda aka yi wa ni'ima kamar sa a hakika domin shine ya rike abin da yake lubbi bari ma abin da yake lubbun lubbi yadda maulamu shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala mu yake cewa daman mu babban fatanmu shine duk wanda yake masoyin kada ya zamo rabansa a addini ya zamo bawo ne ko dusa ya zamo a'a abinda ya samu din abinda yake tsantsa ne bari ma tsantsan tsantsa wala yaku ishruddini hazza muhibbina balil lubbu lubbu lubbi mahara al'a'i to koyaushe yan ɗariƙa na haƙiƙa a haka tafiyarsu take a tsaya a riƙe abin da shari'a ta umarni da shi sau da ƙafa a ringa duban kuma ni'imar Allah ana amfani da ni'imar ana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar wanda kuma koyaushe daman gode wa Allah a kan ni'imominsa abinda ke dawowa shine ni'imar sai ke ta karuwa to a ɗan ɗariƙa an ɗora shi akan cewa lalle ya tsaya ya ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala yadda shi ibn baba yake faɗa yarta'ahu fi mar'a shuhudin liminna muhassinan bizil jalali zanna ka kai zuciyarka ta ta kiwo a wajen kiwon duban baiwa ta Allah ta baraka ta'ala a koyaushe ka riga duban irin baiwar da Allah ya ma Allah ya ma baiwa ya yi ka mutum wasu halittar gizo-gizo aka yi su wasu kyankyaso wasu kaza wasu kaza ba wani abu kai ka bayar ba aka yi ka mutum din yadda aka yi sannan a mutanen wasu an yi su ba san Allah ba ba su yarda da Allah ba koyaushe ma ba abin da suke musawa irin Allah to kai Allah ya yi ka kasan Allah sannan a cikin wanda aka suka san Allah ma suka yarda da Allah kai aka yi ka a mafificiyar al'umma al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas a al'umma annabi ma sallallahu alaihi wasallam aka yi ka karkashin jagorancin babban wali babban shehi maulana shehu tijani radiyallahu ta'ala to me zai hana ya zamo kai kai ta duban wannan ni'imomin da Allah ya yi kai kai wa kanka a ciki ba ɗaya da kai biya kake ba biya kake ba a ciki ba wanda ka biya amma Allah ne kawai dan bai wasa yi ma zalika farulullahi yutihi man yasha shi yasa shi yana babadin yake cewa a ɗari ushehi na laha a hakamu ta husuha ya rufu hal imamu wa fahimuha karamatun fasaddiqu kalamar rabbina ala wa yakhluqu wa fairuha bi hasabil matbu'i la tabi'in mambuzi no maqdu'i ita dariƙar nan ta shehu tijani radiyallahu ta'ala tana da nata tsare-tsaren na musamman tana da tsare-tsare wanda ta yi tarayya da sauran ɗariƙo a kai amma tana da nata tsare-tsaren na musamman wanda duk yake jagora a ɗariƙar zai zama ya santa ya ce ita kanta ɗariƙar nan ka yadda da ita zarar a ce ka yadda da dalika nan ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu to Allah ya baka wata babbar karama saboda in ba wanda yake da karama ba ba zai yadda da dalikan nan ba shi yasa zarar ma yadda da dalikar da fahimtar ta karama ce babba saboda dalikan nan ta zo ne karkashin wani tsari wanda a kansa ne ubangiji subhanahu wataala ke cewa waya haluqu ma la ta'lamuna in an taho da duk wani tsari wanda kuka sani to Allah subhanahu wataala kuma a isarsa da daukakarsa da baiwarsa sai ya kawo abin da duk ya haure iyaka sanin naku ya haure fahimtar ku don wannan dariƙar ta zo ne daga wannan da'ir da'iratul farali wal imtina yake cewa irin abin da ake samu a dariƙar yana da dangantaka ko yana zuwa ne gwargwadon wanda yake jagora a dariƙa waye manzanmu shau tijjani radiyallahu ta'ala akwai sanda sahabban shau tijjani radiyallahu ta'ala suka zauna suna ta tattaunawa a game da falalar da take cikin ɗariƙan nan tijjaniya sai wasu a cikin suke cewa la'alla ko dan salatul fati wasu suka ce la'alla ko saboda kaza saboda ko saboda kaza shehu tijani sannan baya wajen ya shiga gida da ya fito ya same su suna wannan tattaunawa shehu tijani ya zauna can ya daga hannu ya bigi kirjinsa ya ce min ajali walillahi alhamdu duk wata balla da ku samu a dariƙar nan ba don kowa bane ba don komai bane domin ni ne shi yasa wa farluha bi hasabil matbu'i la tabi'in mazumi naw maqdu'i a mota ko ba mai gudu bace ko mutum ko ba mai sauri bane ya shiga cikin jirgi jirgi mai gudu har ba tafiyar sa bace a sannan tafiyar jirgin ce to shi yasa duk dan dariƙa anan ya shiga wani babban jirgi jirgin nan ko shine maulamu shehu tijjani duk ɗan ɗariƙa shehu tijjani ke ɗauke da shi wannan ya sa ma aka ce ko zama za ka yi za ka yi wuridi ko zefa ka ringa dubo kamar kana gaban shehu tijjani rariyar lau ta'ala an shi yasa yan uwa mu gode wa Allah mu kula babban abin da yake kanmu don mu tabbatar duk irin wannan baiwa da aka faɗa ta ɗariƙa mun samu shi ne mu tsaya mu gyara tafiyarmu a koyaushe dole tafiyar ba ta yiwuwa da shantakewa daman duk tsarin sufanci gaba ɗaya ya zo ne da cewa kai ɗan adam kai mutum kai musulmi kakka shantakewa kakka me shantakewa babba shine yadda da kai mutumin duk da zai yadda da kansa to ya gama shantakewa ya gama lalacewa a ibnu ada'illa a hikamu yake faɗa cewa asalin duk wata illa asalin duk wata cuta shine arira anin nafs mutum ya ce ya yadda da kansa idan mutum bai yadda da kansa ba zai kokari ya gyara matukar za a yi kokari a gyara duk irin yadda aka lalace sai ta yi a gyaru din amma wanda yake ya yarda da kansa to bana gyara zai shi yana ganin daidai yake shi yasa shi mai hikama har yake faɗa cewa da ka zauna da malamin da yake ya yarda da kansa gwamma ka zauna da jahilin da bai yarda da kansa ba domin ka zauna da malamin da yake ya yadda da kansa kai ma abinda zai gadon ma shine ka yadda da kan naka sai ka shantake kai ta baragada kana daukan ai daidai ne shi yasa babban abin da ake bukata daga gare mu a koyaushe mu ringa dubo ya za mu gyara tafiyar don mu tabbatar da cewa duk sharuɗan nan na ɗariƙa muna rike da su ba wanda ya rauni a hannun duk sharuɗan da ake faɗa da tsare-tsaren da ake faɗa inda maulamu ibrahim yake faɗa a mukammilan shuruɗahul mukarrara mukamilan adabahul mu'tabara ya zamo ɗan ɗariƙa ya cika duk sharuɗan da ake faɗa na ɗariƙa in ya zo wuridi ya zama ya cika sharuɗan wuridi ya zo wazifa ya cika sharuɗan wazifa ya zo zikirin juma'a ya cika sharuɗan zikirin juma'a ya zo sallah ya zama ya cika sharuɗan sallah ya zo kaza ya zama ya cika sharuɗa dai duk abin da za a yi dai a yi shi bisa bin tsarin shari'a sau da ƙafa wannan shi ne babban abin da ake bukata daga gare mu don ya zama tafiyar ta mu ta daidaito amma alhamdulillah in muka tsaya muka daidaita tafiyar mu to ai muna cikin sabiqun al-awwaluna yanda maulamu shau tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ce da Allah ya faɗa wa sablamin wa sablamin ya ce sullatu min alawwalin wa sullatu min alakhirina ya ce sullatu min alakhirin hum ashabuna ba wasu ake nufi ba ainihin jama'anmu wanda suka amsa sunan jama'anmu su ne wanda suka tsaya tsayin daka akan siruko da tsari ba zarar dangantaka ba dan ka kwana kana riba tijjani ne amma ba kai riko da tsarin tijjaniya ba kai ba dan tijjaniya bane ba na tijjaniya bane abin ba da cika baki bane da bin tsari ne shi yasa ƴan uwa a takaice mi wa kanmu albishi amma mu dawo mu kula da tafiyar mu take ina ne ke bukatar gyara mu tabbatar muna gyarawa duk abin da muke wanda ke bukatar gyara mu gyara don ya zama tafiyar tamu ta yi daidai idan yau ta ce za ka yi tafiya a mota ko za ka yi tafiya misalin da babur mashin wanda yake wani abu nasa ba daidai ba kaga da abin da ya fi gare ka a tafiyar ai kai ka jawo kanka kana tafiya da mota wadda daman tayar ta zamo yadda ta zamo ko tub din ya zamo yadda ya zamo ko birkin ya zamo yadda ya zamo ko giyar ta zamo yadda ta zamo to komai na iya faruwa ba kai tafiyar a mota ba ai a ce an kai lafiya to haka ma tafiyar ɗariƙa take ba wai cewa ai ina ɗariƙar ba a'a kana tafiya bisa tsari komai naka yana tafiya daidai tunda ba wai da'awar dangantaka ga ɗariƙar ba tsayawa ruko da tsare-tsaren ɗariƙar shine muhimmin abu da ake bukata daga gare mu kuma da wannan ne za mu iya kaiwa ga gaci shi yasa yan uwa mu dawo mu ƙara gyara tafiyar mu mi ruko da tsare-tsaren da aka ɗora mu a kai an ɗora mu ne ba wai dan ana bukatar wani abu daga gare mu ba in a yau ba wanda ya ɗariƙa tijjaniya shehu tijjani matsayin da Allah ya bashi ya riga ya bashi Ah, mu da muke ɗariƙa tijjaniya ba wani abu za mu ƙara masa ba kamar yadda a yau da a ce duk mutanen duniya za su ce ba su san musulunci ba ba su san ƙur'ani ba ba su san abin da aka aiko manzo ba sallallahu alaihi wasallam da shi ba za su rage wa manzon Allah komai ba ba za su rage masa komai ba matsayin da Allah ya bashi ya riga ya bashi shi yasa tsayawa bin tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai da ka bi kai ne kai wa kanka gata hakanan tsarin nan na maulama shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake halifa ne babba magaji ne babba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma tsarinsa kai da ka kai ne kai wa kanka gata ba wai shi kai wa gata ba ba shi kada da da wani abu ba shi yasa mu dawo mu tsaya ne wa kanmu gata hakikanin yi wa kai gata wanda ya dace ya zama mun shiga cikin wannan jama'a mafificiya wannan jama'a maɗaukakiya wanda aka ce ai su ne sullatun minal akhirina wani ɓangare wanda ba a farkon zuwa musulunci za su zo ba sai a ƙarshe an samu wasu wanda su su zo tun farkon sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirina to mu kokari mu gyaru don mu zama cikin wannan ɓangaren Allah ya ganar da mu, Allah ya mana jagora, Allah ya ƙara haskaka zuciyarmu, Allah ya ƙara haskaka zukatanmu don gane babban abin da aka kawo wannan rayuwar saboda shi, wanda shi ne tsayawa a biyayya ga Allah haƙiƙanin biyayya. Da abin da dai ɗan adam zai ba biyayya ga Allah ba asara ce babba gare shi. a riba baga ɗan adam shine tsaye biyayya ga Allah ya bauta wa Allah domin dan haka aka kawo shi duk wani abu Allah ya riga ya zartar da shi amma dai ibadan nan aka ce to kai ka tsaya kai kuma halakatul jinna wal insa illa li abudun in kana tunanin wani abu ne wannan Allah ya riga ya lamince ma ma ma mi da tufilari illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha shi ya sa a ƙara dai kula a ƙara tsayawa a ƙara jajircewa wajen yin biyayya ga tsari gaba ɗaya na addini da na ɗariƙa wadda damin ɗariƙa nan ita ce lukuddini ita ce tsantsan a wato abin da yake tsantsa a cikin addini Allah ya ganar da mu a baki ɗayan magabatanmu Allah ya jaddada rahama a gare su a shehunanmu da malamanmu Allah saka musu da alheri Allah ya ba mu ikon tsayawa ga inda suka tsaye da mu Allah ya sa kan wata guguwa ta zamani ta zo ta gusar da mu daga inda aka tsaye da mu har mu samu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna kan hanyar magabata managarta Allah ya albarkace mu ya albarkaci wannan waje ya albarkaci wanda suka gina ya albarkaci wanda suke rayawa ya albarkaci duk waɗanda suke raya wuraren da ake ambatan Allah wanda daman Allah ya faɗa su ne wanda suke na Allah في بيوت نزل الله أن ترفع ويذكر في حسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله misali aiki za mu ga sakamakon aikinmu bari ma za mu samu ƙari na baiwar Allah tabaraka wa ta'ala daman Allah wallahu yanzu kuma ya sha bi gairi hisabi Allah ya maimaita mana irin wannan taron Allah ya ja mana jagora a dukkan lamura ba tsawaitawa za a yi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ba wani ba wani zai wani bayani Yeah, yeah.
يقال الحمد لله ولشنا تكشاف بهذه المسارات والعمالة والعافية يوسع وسلم إذا مالك زمن يبي ساعة بركة وتمكين وتنبيه يقال شكل سرعة شرفة التحقيق خمس دقائق